فاتحة صلاة الفاتحة الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا يحدث إن ألفه مستقبل مبتدئ haka na mutum bai yi kari ba idan ya rataye sakin matarsa da abin da yake mustaqabali ne amma mumtani abin da za a yi nan gaba ne amma fa ba zai taɓa yiwa ba ina misali كإن لمست كإن لمست amma السماء yake da matarsa na sake ki in na taɓa sama to akwai yadda zai taɓa to ba abin da ba abin da ya kama shi mata ba ta taɓa ba saboda ba ba zai taɓa shafa sama ba أو إن شاء هذا الحج ko kuma yace na sake ki in sha hazal hajaru idan wannan dutsen ya so ai jiya da muka ce an sake shi cewa in la yakun hazal hajaru hajaran shi ne muka ce a sake ta amma cewa in sha hazal to ya za a san wani ba cewa hajaru haka babu ba za a sake ta ba
أو لم تؤلم مشيئة المؤلف بمشيئته ko kuma abin yana da masha amma ba za a san masha a tasa ba mutum ne ce ne wa yace ya saki matarsa in sha zaidu an tafi gidan zaidu sai aka tare ya mutu ya za a san masha ba za a sake ta ba
أو لا يجوز البلوغ إليه ko kuma a'a ya rataye sakin da abin da ba zai kai ba yace ya sake ki ya saki matarsa bayan shekara 100 a nan wa yake sa ran zai kai 100 a kaga kaga abin wanda yake son ka to ai kaga a ce ce ce ba wannan shekarun ba zai yiwu ba to shi ya ba abin da ya kama shi أو طلقتك وأنا سبي ko ko mutum ne yake da matarsa na su ce cewa ana sibin sannan na yaro to idan matar ya aure da tun yana yaron ba ta saku ba tun kuma sai da ya balaga ya aure da to ta saku aka ce a wani wani yau kuma ɗaurin gwarme ne aka ce eh ai shi idan ya ce wai ya sake ta tun yana yaro aka abin aka ce aka ce ba ta saku ba tunda dama tunda wannan magana ta tsaya ba ne wannan ba zai yiwu ba amma da yace ya sake ta kuma sannan tana matarsa amma yanzu domin nan ba suke a hannun shi amma yanzu da yace ya sake ta sannan yana yaran ba matarsa bace to sai mace yanzu wa Allah sabiyin nan kawai da dama ce bada ya sake ta ne kuma yake da wata makoma sai ce wa Allah sabiyin yake da wani da zai kuce hukuma mu kuce ba mu yadda ba to shi da sai mata ce ta amma in ba haka kun wance ne ba za su ce da ba
أو إذا مت ko kuma yace idan na mutu na sake ki aka ce ai wanda sai ya mutu ma matar ta saku sai aka dan ya bada yanzu ba abin da zai masa yanzu أو متي ko kuma ya yace ya sake ta idan kin mutu ai ma haka ne in kai ka mutu ko ta mutu duk wanda ya mutu da aure ya mutu saboda haka wancan nake da muka fara da kace a cikin da ciyayi za ta yake rage yawan mawuti نعم to ai ran da zai mutu akwai safiya akwai rana akwai dare shi sa aka ce in ya faɗa kan a take da tun yanzu amma ne wannan muka faɗa na bayi kenan amma wannan ku cewa in ba ba in ya mutu to ai da ban ya mutu zaman tasa ko shi in ya mutu ko shi ko ita mutu ko wanda ya mutu da aure ya mutu sai dai ita kuma idan shi ne أو إن ko kuma cewa in mutu au muti shi ma duk wanda ya faɗa ko da iza ko da in duk wanda ya faɗa wai ba ba ba ba ruwan ba za a sake ta ba ba wani abin da ya kama shi tun da dama da zariya mutum aure za a aure ya riga kare إلا أن يريد نفيه sai dai wannan da yake din sai ce wai in mutu din nan ko ko muti ai in din nan tana ai ba zan mutu ba ko ba za ki mutu ba a to sai mutu ke da na'am wannan kaje mutu kai kai kariya na'am au ba zai mutu ba ko ita ba ta mutu ba in na biya wa dan sai mutu a yanzu zai mutu ke da yanzu nan أو إن ولا تجارية ko ko mutum ne ce da ya ce yin walata kawai ya zama da jariya da bulaman duk zai shigo ciki in kin haihu kawai sai ce amma shi bai taba bai taba bai taba- bai tabe ta ba ko kuma ta yi tsarki bai tabe ta ba bayan tsarkin sai ce in ta in ta haihu in ta haihu to ai ba ta haihu tunda ba tunda ba wanda bi ba komai a kansa أو إن حملتي ko yace in kin yi ciki ko ma shi bai tabe ta ba bayan tsarkin shi ba komai a kansa إلا أن يدعها مرة kaji ba sai dai in ya taɓa matan nan ma ko so ɗaya ne wannan fa in ya faɗa ka to za mu take da yanzu
وإن قبل يمينه ko kafin ya magana ya taɓe ta yanzu ko bayan ya taɓe ta ya ce in ya ya faɗi ya faɗi wannan magana cewa in kin yi ciki ko kin haihu to za mu sake ta yanzu ba ruwanmu tunda da ya taɓe ta
كإن حملتي kamar yake in hamalci wa wala'ati Wala'ati.
in kin yi ciki kin haife shi ma idan bai taɓe ta ba ba komai in kuma ya taɓe ta ba sake ta yanzu nan أو مدول غير غائب ko kuma a mai itimali ne amma gaira galibu rukuyi ba koyaushe yake abuwa ba ya za a yi wan tuzira to sai a saurara ina misali in azbata shi amma an tabbatarwa ba korewa ya ba Mm.
ina misali da yawan kudumi zaidi kamar yace ran da zai biya ya zo na sake ki to ba abin da za a yi masa yanzu ba za a ce a sake ta ba a gane ko ran da zai dawo daga tafiya na sake ki to ba za a yi mata ko yanzu ba a neman sa da komai sai a ce je ka da matarka a gane ko shi ne saurara za a yi kenan sai dai gashi in ya zo ko ba wata bayyana ruku awwalahu to idan ana nan kamar yanzu da al'asar nan sai ga zai ya shigo to tun da kan gudu al'umma ta zako na'am a gane ko saboda haka idan da karfe da safe ta haihu sai a ce ta gama yadda a tunda tunda asuba ta ai tunda asuba aka ji ta ta zako ko to wajen karfe da safe ta haihu sai a ce ta gama yadda amma akwai in wasu wanda suka shigo akwai malaman da suka ce a'a daga san da ya zan yanzu da al'asar din a yanzu ta zako to in haka ne in ta haihu da safe yanzu sai ta yi sai ta yi yadda kuma ta sakin da aka yi mata tunda ba ruwan da wancan haka kuma in aka haka na haila ma yanzu da tazo yanzu haila ta zo mata bayan azhar tana sai yanzu kuma yanzu gashi ya zo kaga yanzu idan an ce tun safa ne kaga ba ruwa ya suke ta tsara ahira in kuma an ce sai yanzu ne to sai a ce ai san da suke ta tsara dole kuma a dawo da ita da ai ba take mai haila ko in kalima fi rizqihi ko shine in dai ya zo a rabin wurin sai a ce tun a farkon wurin ta zo shine mutama ne wa illa an yasha a zaidun misalin sha'ani misalan ja mutum ne ce ya zai kima ta da insha zaidin ko illa insha duk ba wani duk ɗaya ne sai a ce a ji a tambayi zaidin na'am bi la bi illa an yabuwa li sabanin ko yace illa an yabdu li wannan fayyana jazu aka ce a can bayan mun ce mun ce ce an ta dalibu in inda har tijara illa an yabdu li aka ce bata saku ba to yanzu ya yanzu ta- aka ce kuma zai ayo ta saku aka ce ai wannan illa an yabdu li akan sakin ne shi kuma illa an yabdu li akan shiga gidan zaidin ne yasa shi akan sakin ko ba saki bane shi za ka ce bata saku ba wannan ko yanzu ta saku na'am ce ai in ki shiga gidan zaidu ko an tijara inda har tijara inda har tijara zaidu sai ce illa an yabdu li to illa in yi dole ne aka rataya shi akan shiga gidan zaidu na'am shi za ka ce a can a can ba ta zaku ba wannan ko akan sake ne za ka aka ce yanzu wannan shi suke da za a yanzu kan nazari to fa shi fa wannan abin da muka gaya maka idan aka ce idan mutum ya aikata kaza aka ce masa da tasu ko in yi bai aikata kaza yace ba zan kaza ba ka ce tasu ko to kamar nazari kamar yace idan nayi kaza to nayi nazarin sai na ta maka a kafa to idan inda da aka ce mata tasu ko sai ta maka sai ta maka a kafa nazari ya kama shi ko kuma yace idan nayi abu kaza sai na zan yanta bawa na wal itiki ko to duk inda yace in ya aikata kaza matar ta zaku to nan ma sai yan tabawa a ga inda maimakon inda zai kawo saki sai yace na aikata ko ce mata zaku sai ce ba na yi nazarin zan ta maka a kafa ko na yi nazarin zan yan tabawa na to nazarin ya kama shi yancin ya kama shi inda kuma aka ce saki bai kama shi ba to nazarin bai kama shi ba yancin bai kama shi ba
wa inna fa to yau kuma idan mutum korewa yayi walam yu'ajjal amma bai faɗi lokaci ba ina misali ka illam yaqadum kai yanzu yace idan zaidi bai zo ba na sake ki muni aminha Haji ko?
hajbo To yanzu ya zai aka ce to yanzu sai a ce ba zai ba zai fusace ta ba. A gane ko? Tun da cewa in bai zo ba, bai faɗi kuma lokaci ba. To sai a ce yanzu mu da Amina a ce kar ka je ba to wani ba zai sadu da ita ba. To ita kuma tun da an gaya mata haka ta saba da shi da alƙali ni ko ba zan zauna ba ta yi ba. To tun da ba haka sai a ce to ai ajalin ila'i. Wata hudu za a ce a gije nan da wata hudu idan zaidin bai zo ba. Shikenan. Tun da ta in bai zo ba ya tafi da ko? To sai a ce to yanzu ta je a ji a buga ajalin ila'i a ce wata hudu za a ce ta je ta zo mana na in ta zo aka ce to yaya bai zo ba kina za a sake ta tace a ta za a sake ta sai a sake ta ko tace ta yi ta zauna ba ta ko shikenan sai a ce dama dama ki jayi
illa illa uhbilha sai dai idan mutum ya ce matan nan in ban mata ciki ba na sake ta to ba a ce kai kusance ta ba to in bai kusance ta ba ya za a yi mata cikin ba za a hana shi ba wannan aw illam adaaha ko kuma shi in ban taɓe ta ba ta zama sakakkiya to shi ba za a hana shi taɓe ta ba dan an hana ta ba ai shine da haka za ta sako
wa hali muno mudalagan mun koma wancan baya da aka ce da aka ce wannan wa inna fa wallahi ajilda nan kan maka koma to yanzu da aka ce idan mutum ya kore yace idan zaidu bai zo ba za ta je ki ba an ce yanzu a buga masa ajali ba ko an ce kai hana shi tabin ta ko to wai yanzu da aka ce dinnan mutlaqan ne za a hana shi ko ya ko abin ya yi masa lokaci ko bai da lokaci kawai yanzu misali kawai ta in bai zo ai ba lokaci ko to haka yake mutlaqan da lokaci ba lokaci inda ya inda ya kore ba ajali shikenan haka yake zai hana shi tabin mata gama dinnan aw illa Au me? Shi ne gaba ne.
aw illa fi ka illam ahujja fi Koko.
hadha al-ami Ko ku sai abin idan yana da wakati, to lokacin bai zo ba sai a ce to yanzu ne ba za ka tafi ta ba, amma lokacin ya sai a hana shi da ina misali, kamar yace idan ban je haji ba a wannan shekarar, da muka shiga sabuwar nan na'am to yanzu lokacin tafiya haji ne Wala ya sauka ai kaga sai ka ce umra umra ce sai mu ce ko shi zai yi amma haji ai lokacin tafiya haji bai yi ba to tun da haka ne yanzu sai a ce ba ruwan mu da kai ba za mu ce da shi kada idan ya tabbata ba sai an fara tashi ba mu ga ya fara jirge ba sai mu ce to dai tabbata kuma na'am ba nan za a yi haka za a yi dawo sai ilahi mu dawo da shi taka aw illa aw illa mudalliki Illa.
mudallikan
ko akwai ko illa illa yau akai ne kace yau na'am
da mu je mana illa ko mutum da yake da matarsa in ba sake ki ba ki sakakkiya ce ai bai bayyana ta akan wani abu ba sai mu sake ta yanzu kawai fayyana jazu na'am kun ba sace ki bikin sa ku bai rataye da wani abu ba, sai fa ina zaku sai fa ina jazu sai a sake ta yanzu nan kawai aw ila ajalin ko ba sake ki bai zuwa nan da sati daya ki sakakkiya ce ke ba sai fa ina jazu na'am aw illa mudalliki bi rafi shari albatata fa anta talibun rafi shari albatata fa ina jazu mutum ne ce da matarsa idan ba sake ki ba akan wata take batti to na sake ki kan wata tun yanzu na sake kan wata kan wata kan wata kan wata yanzu na sake albatata shi ma fa ina jazu ba za mu ce sai kan watan yayi ba yanzu za su ce ta na'am aw ilana ko kuma ce idan ban sake ki akan wata ya zo ba saki bati to na sake ki saki bati yanzu shi ma fa yana jin sai a zartar da sakin ta yanzu yanzu nan na'am wa ya qau ma din gaba ne walau mana zamana to kuma yau saki ya auku fa ko zamanin sa ya shirya ina misali kadalikun al-yawma in kallamtu guladan gadan ai kaga kuke ji ko yace na sake ki a yau in kin yi magana da zai gobe to idan goban ta yi ta sako amma ba ba tun yau ta sako ba tun a goban ta sako na'am ka gane ko ai kaga maganar zai faɗa ta ka- tun yau ya faɗa na'am to idan ya magana ita goban ta sako shi ma kamar wancan da muka faɗa ɗazu wasu sun ce ta sako ne tun daga farkon wuni na'am wasu kuma suka ce a daga san da aka yi maganar ne daga nan za a fige ta Ehe.
in qala to idan mutum ya ce da matarsa illa mudalliki wahidat wahidatan ba'da sharin kaji ba cewa idan ban sake ki bayan wata saki daya بعد ذلك ألانا to البتة kin saki yanzu saki uku إن أجلها to sai mu ce to yanzu kai da kai wannan ganganci idan ya gaggauta sakin ta daya yanzu أجزأت ta isa shi kenan ba zancen saki uku na'am وإلا in kun ce ba zai sake ta saki daya yanzu ba قيل له sai a ce da shi إما أجلتها ko ka gaggauta sakin nan fa وإلا idan ka bari aka wata ya cika بعد saki uku ya faru ba na'am haka za mu gaya masa in ya sake ta yanzu kafin watan ƙarfi- wata ya cika saki ɗaya ne in yi mata ɗaya idan bai bar aka cika wata to saki uku zai mata Allah taka وإن هلف على فعل غيره to yau kuma ai duk abin da muke faɗa karatun jiya mutum ne ya aika yace zan yi kaza ko ban yi kaza ba to yau kuma aikin wani yace idan ba kai kaza ba ko in kai kaza to ففي البر sai mu ji wani gari idan sai ka bara shi kamar yace in ka shiga gi- in in in in ka shiga gidan zai da mata ta zaku ونفسه to kamar kansa yake ka san idan mutum yace in ya shiga gidan zai da mata ta zaku ba ruwan shari'a da da sai a ce ba ruwan mu da kai sai ka shiga sannan sai yana za ta zo ta ji to ka shiga to shi ma in wani yace da wani ma zai in ka shiga gidan wane mata ta zaku to ba ruwan mu da wannan sai ran da ya shiga sai shari'a ta zo ta ji to ya shiga kuma هل كذلك في to in الحزن zika kari ne haka Aula.
kuma yake in zika kari ne yanzu kaga zika kari cewa kai idan mutum ya ce in ban shiga gidan Zaid ba Na'am.
mata ta saku cewa akai ba za a bashi ya tafi ta ba kuma idan ba sai a ce yanzu ba ka aka tafi ta ba sai tukunna sai mun kashi da tukunna kuma aka ce ita ko mata ta samu ta kai kara ai masa ajali ilahi to shi ma idan ka ce da Zaidu idan bai shiga gidan wani ba mata ka saka ku to shi ma haka za a yi kamar yadda aka yi wa an karata ya mu akan kanka أولى ko ko a irin karata ya wani ba kamar kanka bane to tunda ba kanka bane ya za a yi يضرب له ولا ي- أجل الإلهي wala ya rabu lahu ajalin ilahi to in haka ne akwai gyara ba za ba za a san ba za a buga masa ajalin ilahi ba tunda ba za a buga ajalin ilahi ba me za a yi ويتلوم له kaji abin da za a yi masa tunda ba za a yi ajalin ilahi sai a ce alƙali shi tuji kasa ji ɗaya ko sati biyu tunda ba ba ajalin ilahi don قولان suka biya mu da wana taka وإن أقر بفعل to idan mutum ya yi kirayi ya aikata aiki ثم هلف ما فعلت sai kuma ya rantsa ba aika mutum ne ce ina hira sai ce ai na je kasuwa sai wuce a ba kai ne je kake shago za ka je kasuwa ba sai ce ani ban je ba shi a ka ji in na je mata ta saku to idan ya faɗa ka yanzu ba za mu yadda matar bai je ba sai ya rantsa ya ce billahi la ilaha illa huwa ban je ba sannan matar ta kukuta صدق shi بيمينه da sai aka ga amma sai ya rantsa billahi la ilaha illa huwa ban je ba sannan za mu yadda na'am بخلاف إقراره بعد اليمين a fa yana zuru وين أجل؟
mutum ne ya ce idan na je kasuwa mata ta saku ana gida sai ce na je kasuwa suka ce a ba kai kace sai ce a ban je ba ko magana ba za ba sai ba ta saku kawai na'am ba kamar wancan da aka ce sai ya rantsi ba mu da wata rantsuwa a ce ya rantsi ai kaga wannan fakki kaga fakkin sa da wancan yawa Na'am.
ولا تمكنه زوجته أيوشي.
إن سمعت إقراره a wani hali وبانت kaji ba yanzu idan mutum ne mace mutum ne yace idan yayi magana da wani matarsa ta saku saki uku sai mata ta sai ta ji shi ya dan zagaya ba ina kiran wannan wannan mutumin da yace in yayi magana da ta saku saki sai suna magana ta waya to ita matar katta makana kanta kace dai sadi da ita إن سمعت in dai ta ji kirarin إقراره sai yana kirarin cewa yana magana da wannan nan to kace dai tafi ta in dai ta san kuma ubarat sakin ko ba'i ne saki uku ne ba saki ɗaya bane dan ɗaya ne ko bi aisha akwai rija to kace dai tafi ta to tunda bai dai tafi ta ba ya za a kenan ولا تتزينوا kuma kace ado sai tira sai abin da ya kama na a tira ta yi shi na ado shi za ta fi amma sai adon da za ta ji hankalin da kace wannan ولتبتدي منه kai idan ta gama bai kyale ta ba yana neman ya neme ta to sai masa fanza ta bashi sai sai masa hulki shi da aka bar saba Allah ba sai daidai وفي جواز قتلها له عند محاورتها قولان to yanzu kuma ya nufi zai zai zai zai ke mata ta samu ta tsaye kawai kanta ta burma maza idan idan in ya nufi ko da ba musa ni bane aka ce ah to yaya za a yi a ce ga matarsa ce kuma a ce da kai ba musa ni bane aka ce to bai taɓa saduwa da ita ba a ji auren shi ko shi da kawai ka zama musa ni kai aure ingantacce ka sadu da mace sannan ka zama musa ni to ko haka ne ya ta samu ta kashe shi ba komai a shari'a
وأمر بالفراق في إن كنت تحبيني haka na an hore shi an an an hore miji da rabu da mace in yace da mace in kin kace in kina so na na sake ki sai a ce lalle dole ka rabu da ita أو تبجريني ko in kina kina ina na na sake ki iyo dole shi ma zai rabu da ita هل to مطلقا wai yanzu ta amsa masa ko bata amsa masa ba shikenan sai a ce rabu da ita أو إلا أن تجيب بما يقتلي ko ko sai in ta الحساب من الجزو sai in ta amsa da abin da zai hukunta wato karin da yake in kina so na na sake ki tace ana son ka ko yace in kina kina na sake ki tace ana kin ka to shine za ta ke ta in ku bata ba da amsa akasi ba za ta ke ta ba قاولا lil mudawwanati Allah saka.
وفيها ما يدل لهما wa'azi mu zauna akan abin da sai da azan duka nan guda biyu ina nan a ciki yazo Na'am.
وبالأيمان المشكوك فيها haka na kuma ran tsara za abin ko abin kokonto sun faru baki daya mutum ne sai ya zo ce ni na manta ma me nace ne na shiga gidan zai dinnan sha ne mata ta ka kune ko sha ne sai na kan maka a kafa ko sha ne sai na saka da sun dukiya ta ko sha ne sai na yanta bawa na to duk hudun duk hudun sun samu duk sun kama shi sun da ya rasa wanda ya faɗa
ولا يمر إن شك هل لك أم لا to wani ba za a ce rin wata sama in ya ina kwando ya yi ya yi saki ko bai ba mutum ne ya ce ni ko kamar na ce da ina aikata kaza mata ta saku ina ku kwanto to dan ya aikata wani abu ta kuma an gane ko tunda ina yana ku in ya faɗa ko bai faɗa din ba ko kuma a'a cewa yayi idan na shiga gidan zai da mata ta saku ya san ya faɗa ka amma sai rika shakka na shiga ko ban shiga ba shi ba za su ke ta ba Na'am.
إلا أن يستند وهو سالم الحائر to in kuka ga ina ana ga aka ce za za ta ke ta sai dai idan yayi ya wato ya yake da suna يستند ya jingina وهو سالم shi الحائر na mai hukumar din ya tabbatar da mutum ne ce idan zaidi ya shiga gidan wani mata ta su sai ga wani ya shiga kamar zaidin yana kokarin ya tabbatar da shi sai ya fito ya fita kuma ya kasa gane da ga inda yi ba a gane ko gashi ya ga ya shiga ya ga wani mutum da irin kasa da komai ya shiga amma ya kasa tabbatar ba shi ne ko ba shi bane to ya za a gashi nan كرؤية شاف shi ne kamar yadda ya ga wani mutum yana جاهلا yana mai shiga شك yana في kokonto كونه المعلوف عليه shin wanda ya rantse ne cewa in ya shiga gidan wani matar sa ko shi ne ko ba shi bane
هل يجبر to wai yanzu sai a matilas kenan a ce lalle ya rabu da ita ko kuma ko kuma za a yi masa jawar ba in sai a ce ka rabu da ita kawai in ya rabu da ita shi ke in bai rabu da ita a kyale shi ba jamu كاولان lil mudawwanati Allah saka.
وإن شك أهل هي أو غيرها
Salukata. idan mutum ne ya saki mata ina da mata guda biyu sai rinka kokonto wai shi hindi ya saka ko amratu ina kokonto wace ya saka dalukata Na'am.
sifin sa sako لو كان إهداكما ذلك ko ko mutum ne ya ce da matarsa ɗayan ku sakakkiya ce yan saka da wace ya saka dalukata sifin sa sako أو أنت ذلك بل أنت ko ko mutum na da yanan bayar koyon larabci sai zo ce da matarsa an da ɗalibin zai ce bal anti wai shi ya yi lirani sai mu ce ku je can da kai da fi wai mutum da zuba ta jifin za mu saka je can zina abu da wani fi wai ba ruwan da batunka وإن قال أو أنت kun ku shayi an da ɗalibin au anti a غير ta ce tuzabu ɗaya amma in zuciya ba mu ayyana zai ce tuzabu ɗaya ce ولا أنت kun ku shayi an da ɗalibin la anti طلقت tabbar ko da da yake an da الأولى ɗalibin shi ita za mu saka ba wannan ta biyun ba sai dai me إلا أن يريد sai الإبرام dai da ya ce wai anti ɗalibin a ala ba ke ba anti to duk biyun fatu da tsakani duk biyun za mu saka mala Allah saka.